أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد فاتح خاتم على آله حق قدره والإله العظيم الحمد لله وزا متاشي سند الورد وبعض فضائله إن كاتلته إن النامدة المريد wato wannan fasali zamu ce yawa yana bayani bisa kan sanadi na wannan wuridin daga ina aka karɓo shi kuma menene farlashi wato wuridi na ɗarikar tijjani kenan zai ma ɗarikar baki ɗanta wannan in an lura littafin nan muke karantawa wannan manyi zama goma sha biyu dukansu cikin ana bayani bisa kan shiyar jama'udan mu shiyar tijani rai Allah ta anhu arzahu wa annabi ya min quddusu sirruhu a mun ci yada arabin littafin saboda littafin baki ɗaya shafi talatin da biyu ne amma gashi mun shahi shafi har goma sha bakwai duka yana bayani bisa kan maulama mu shirta jani latin anhu wato farkon asalin shehu tijani da asali a wato asalin asalin a ce nisbarsa sharifi ne ga irin yadda sharifi ta kashe manzana su da mai tabbatar mai da cewa shi a cikin ‘yansa da irin yadda Allah ya zaɓa mai iyaye na gari da yadda ya taso tasowa irin mafificiyar tasowa ya tashi gidan ilimi ya yi karatu kamun a ce shekara bakwai ya harci alkur'ani kamun a ce ya kulle shekara ashirin da ɗaya ya zama profesa cikin duk wani fannukan ilimi ya ga irin da dai aka makaranta ba irin bai zama kiyin cikin ruwa ba ce waje guda ma ya zamana ba ya ya wata bayan Allah ya je ya haɗu da bayan Allah ya je shi ya haɗu da manya-manyan ƙudubai sannan ƙarshe duk aka yi bayani bisa kan irin martabobi da gaskiya da addini da kuma karamomi na shirgar da ta duk cikin wannan abin da makaranta an hudu irin karamomi da gaskiyan shirgar da ta da ɗabi'o'i cikin karamomin ma abin da ake kai kan gaba shine istikama kuma da karamomi duk irin yadda shehu ke ɓoye ke binne kan shi ke hana bayyana karama ke faɗa dangance da bayyana karama kamar da magani har zuwa ƙarshe amma ga su karamomin sun zama bela adadin ba sa kidan yawa wannan duka ya zama taudi'a ne wato don yadda za karɓan abin da zai biyo baya ina cewa wannan ba dan da aka yi wannan muƙaddiman ba da watakila masoya ma kamar a zo ga zancen makiya su yi ƙoƙarin su yi wani za su so su yi inkarin wata faralan aka faɗi cikin faralar da za a faɗi nan gaba cikin abin da makaranta wa yanzu to amma tun da an hida ma kowa ne ne shi su latanu irin ma'amularsa da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta ji ba shi ba cikin almajiransa ma irin yadda suke gamuwa suke ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ido da ido kuma ka san gaskiyarsa da cikin maganarsa da aikinsa to kenan wannan zai sanyawa ka fahimci abin da za a hida ma ka karbi abin da za a hida ma da hannu biyu wannan kuma in dai ba wato in dai ba maras shi rabo ba ba wanda zai ji irin wannan farala irin wannan fifiko abinda baiwa da Allah ya tatsuma ya tara cikin wannan dariƙa ta mulkin zai ta bai yi kwaɗayi ya kasance ma'abucin wannan faralan ba wanda kuma ba a hana kowa ba sai dai mutum ya hana kanshi wannan kuma rashin rabo ne Allah ya mana tsari da rashin rabo to wannan kenan saboda haka wannan abin da zamu karanta shine sanadi wai ina ma aka samo wuridin nan ne wani ne bai wushin zai lata nuhu a dariƙan nan nan ko mene ne fara lata dariƙan nan shi na abin zamu shi yanzu ibn babul alawi radiyallahu anhu yace أخذ هذا الورد شيخنا الإمام عن الرسول المصطفى خير الأنام يقظة وكل ما سيذكر من المعاذر فأنه ينشر آيتي آه شيخنا الإمام شيخ وليك جاغورة أخذ هذا الورد ya riki wannan wuridi wannan dariƙan anil rasuli al-mustafa sallallahu alaihi wasallam daga ma'aiki wanda ke abin zaɓi khairul anami wanda shine fiyayyen talikai ya kazatan a farce wa kullu ma sayuzkaru da abin da za a ambata miyal ma'asiri ne daga faraloli farala farala fa anhu yunsharu wannan daga gare shi ne daga ma'aikin Allah ne sallallahu alaihi wasallam yunsharu ake rawaito ta shi ya da mashi ta jani ta anhu wanda ya kaza ga abin daga farala abin da za ku yi yanzu ba kawai shi ta jani ne ya ta anhu kawai ya daga kai yake faɗin abin ne su a annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya da ne wannan آخذه سكناه عليون آخذه سكناه في علي- عليون في جوار سيد الوار المشرف آخذه سكناه عليون في جوار سيد الوار المشرف ويغفر الله له الكبائر من ذنبه ويغفر الصغائر yace wanda ke riko da wannan wuridi da wannan dariga sukunahu mazamanansa illiyuna ita ce aljanna ta illiyuna wadda wadda take birbishin majin na firdausi fi jawari fi jiwari sayyidul wara cikin makwabtaka da shugaban talikai al-musharrafi abin darjantawa abin girmamawa annabi sallallahu alaihi wasallam wa yakfirullahu da wurka ba'ira kuma ma'abucin dariƙan nan wanda ya karbi dariƙan maulana shaddan ya ta anhu Allah zai gafarta mai manya-manyan zunubai wa manya-manya min zambihi daga cikin zunufansa wai gafiru sagaira kuma a gafarta mai kananan. Wattabi'atu min khaza'ilil majid adaquha la hasanati zal murid lidhaka kana aminan fil hashri min hawlihi wa min adhabil qabri wa zawjuhu wa najluhu lil hafada fima madha kazaka man qad walada Nam, a watabi'atu sannan da abin da yake ababen da ake biyo mutum da su ne, mana alhaki, duk wani alhaki wanda mutum ya ɗauko na wa'ansu bayan Allah, to wannan ada'uwa biyan wannan alhakin min khaza'inil majid za a biya su daga taskoki na Allah mai girma. la hasanati zal murid ba daga cikin kyawawan aikin wannan muridin ba wannan yana cikin farala kenan na farko ko na ake ambata nan a sanin kowa ne an tashin kiyama duk wanda ya je ya ci zalin wani ya yi da wani yama to duka wannan za a ɗauka daga kyakkyawan aikin shi a biya wa'ancan mutanen da ya ci hakkinsu to wannan har ma ya kai wani wanda yake muflisi aikin nashi na na na na duka kare to kuma gashi ya ci zalin mutane ya za a yi sai a ce to a ɗauki zunuban su a a ɗora mai Allah ya mana tsari muflisi kenan to shi wannan wanda yake muridin shi jami'a ta anhu da karamci na Allah da falalarsa da baiwarsa daga cikin taskokin Allah za a biya duk masu wanda suka tambaye shi ba cikin kyawawan aikin shi balle a kai kyawawan aikin su gari har Allah ta mai zunubi da zaka saboda wannan ne kana aminan filashari shi muridin shi zai zai kasancewa amintacce a ranar taron tashin kiyama min hauli daga firgici tsoro na wannan yinin na wannan taron wa min azabil kabari haka nan zai kasance ya amintacce daga azabar kabari wa zawju ba ma shi kadai ba hadda hadda matarsa ko ko in mace ce take hadda mijinta wa najruhu da kuma ƴaƴansa lal hafada a a amman banda shikoki a ƴaƴa dai na tsatso fi ma ma ba kaza kaman kad walada dukan kaza kaman kad walada haka nan wanda shi ma walada ya aike shi wato iyaye kenan da mata wato uwa da uba su ma suna cikin wannan alƙawarin za su samu wannan fi ma maza cikin abin da ya shuɗe na cewa za su samu jannatin indiyina na cewa za a gafarta musu manya manyan zarafin su da ƙana na cewa za a biya duk abin da suka alhakin da suka ɗauka za a biya da cikin taska taskoki na ubangiji wadda cewa ba sun ga firgici ba a ran tashin kiyama cikin kabari ba su ba azaba duka wannan alkawalin za wa'anda aka zana za su same shi wato mutum ba shi kaɗai ba da iyayensa da 'ya'yansa da da da da da matansa koko da mijinta in ita macin ce take yi wa'annan alkawalin har da iyaye duka sun za su samu haka amma sharadi yace in lam yakun minhum li shaykh sadar bughdun wa illa ma lahum wa ma ghabar dam yace sharadi in bai kasance ba bughdun wani kiyayya ta hito minhum daga gare su su wa'annan da su samu alhurma ta ta wannan muridin a ce in sharaɗi wa in kiyayya ba ta fito daga wurinsu ba zuwa janibin shehu in ba su kasance masu inkarin shehu tijjani ba ne ba masu kiyayya ga shehu tijjani wa'illa in ko su kasance haka makiyayin shehu tijjani ne to malahum wa ma gabar ba su ba abin da aka ambata wanda ya shuɗe kenan wannan alkawalin ba sa ciki wa walidal azwaji aidan zakara an shaykhina qaumun siqatun barara wannan baitin wato ibn arbi as-sa'i wanda ya sharhin wannan kasidan ta wato milatul murid shine ilhaqin wannan baitin ya istidrakin wannan manqaba wannan darajar wannan faralai da ibn ya ga a wurin asan ya ta ne ba asan ya ta ba yace wa walidal azwaji ai bancin wanda aka ambata har ma'aifa na ma'auratayya na wato ma'auratayyan nan guda biyu ma'aifa wato dai kace sirikai hasirikan hasirikan mutum aidan kuma dai zakarahu an shekhi na qaumun sikatun barara qaumun mutane wanda suke sikatun amintattu wanda an san ba masu ƙarya bane ba barara mutanen kirki sun ambaci wannan an shekhi na daga shehin mushaf ya ta anhu an rawaita wannan yace saboda wannan shi ya ji da kunnen shi almajiran shirya lata anhu su da dama sun hidi wannan darajar ta cewa a sarkai suna tare da wa'ancan uwaye da ya'ya kamar da aka kamar da ya gabata dai walan ya muta man yuhibbu shaykhana illa idza nala wilayatal muna hmm kuma yace man yuhibbu shaykhana duk wanda ke son shehin mu shekh janiyar lata anhu shi soyayya ce yara ta da da kawai da shehu jani ta soyayya yana son shehu jani da tsani ba ma bai karɓi wuridin shi ba to wanda yake haka shi ma baya mutuwa illa iza nala wilayatan muna sai ya samu wilaya ta gora ta gora ce almulakin nan jami'i na muniya wato guri abin nema a nan an raba wilaya da abin nema saboda ita wilaya ita ce ƙarshen abin nema a wajen mumini ƙarshen abin da za ka samu ka samu soyayyan Allah wilaya wali taka to aka raya ta aka ce za ka samu wali ta mutum ba zai mutu ba sai ya samu wannan wali taka to ina ga sauran bukatoci ma duka kasin wannan dalilin kawai mutum yana son shi su jani da taranu Allah da taranu wannan ina ga ce kana so kuma ka kabi dariƙa za mu je da abin da za ka samu a gaban mabar tona kamata baya mallam ya min bugdihi ma ta'ala kufrin a'azan al-ilahu zul'ula mallam ya tub wanda ba bai mutu ba bai bai tuba ba min bugdihi daga kiyayya da yake wa shehu tijani la ta'ala hu kudi sirru ma ta'ala kufrin to zai mutu akan kafirci a'azan Allahu a'azan al-ilahu Allah ubangiji ya yi mana tsari daga yayya wa shi tijara ta anhu Allah zul'ula ma'abucin dokaka ya mana tsare saboda ai abin ga shi nan wurin man adali waliyan faqad adantuhu eh lil harbi duk wanda yayi ce zai adawa da waliyan Allah to Allah ya ce ya mai izini hito na hito ta shi da Allah don da ya yi koyi ta Allah ya yi izini ya hito na hito da shi to kasan ya halaka Allah mana sari wasabuhu la tudriku al-aqabu rutabahu min tibihi qad tabu wa kullu man amila lillahi amal fardan wa naflan wa qabuluhu hasal يقيهم عليه معطي الفضل وهم رقود وقت ذاك الفعل أكثر من مئة ألف ضعف ما أعطي العامل دون خلف ya ci gaba da hidin farala ta masu riko da dirigan tijjani ya ce wa sahabu sahabbansa nan sahabbai ba ana nihin mabiyansa wanda suka karɓi wuridinsa ba a sharɗanta gani ba ko saduwa a duk wanda ya karɓi ɗariƙan shehu yan latanu la tuzrikul aqdabu la tuzrikul aqdabu rutubahu to matsayinsu kudubai manya-manya kololuwa bayan Allah wanda suke su ne kololuwa a walitaka la tuzriku rutaba mutu basun basun riski matsayinsu ba a wurin Allah min bibihi kada babu su wannan almajiran nasa na shirya da anu wanda ake aka ce sabon nan sun ɗaɗɗabu sun da ne min ɗibihi daga ƙamshinsa daga daɗinsa su ma sai suka daɗaɗa saboda tare kenan tabi'ul marfu'i marfu'un saboda albarkacin biya da suka yi wa shehu tijani yanda Allah ya yi mai matsayin nan yayi kololuwa to haka suke bi yanda shi Allah ya yi mai wata kamar da karanta a wilayan ma shike da khatamiya shike da katamiya abinda ya yi nisa ga dukkan hangen mai hange to saboda haka su ma wanda suke mai biyan shi a ta ka'idan wallazi na amun wata ba tu zurriyatuhum alhaqna bi min zurriyatihim wa alazna wa alazna min amalin min shay a su suna mabiyan su yana yanda kake yanda yanda ma'aifi ya kasance to haka nan da zai biyo gurbi ya samu albarkacin ma'aifi wa kullu man amila lillahi amal ga wata kuma daraja wata farala duk wanda yayi wani aiki wa Allah yayi aiki dan Allah faradan wa nafilan aikin ya kasance farilla ne ko nafila wa qabulu hasal bancin ya aikin nan karban aikin nan kuma ta tabbata Allah ya karba aikin yufihi mu Allah zai ba su alaihi mu'dil fadl wato Allah zai ba su su a murdashid jani mu'dil fadala Allah mai bai wadda mai bada farala wannan ma wata latifa ne abin ya burge sosai aka ce mai bada farala zai ba su alaihi akan wannan aikin da wani wani ya je ya aikata duk ko ma wane ne ya je wani aiki aikin na farla ne ko na fila ya samu karbuwa Allah ya karbe shi to Allah zai ba su akan wannan aikin kamar su suka aikata wa hum ruqudun lokacin da su suna masu kwana suna can suna tabarci ba wakata zakar fi'ili lokacin aikata wannan aikin ni za Allah zai ba su ba daidai da wai ladan da ya ba wancan kawai ba aksara min mi'ati alfi difin mafi yawa daga linki ɗari linki mi'ata alfin dubu ɗari linki mafi yawa aka ce aksara mafi yawa daga linki dubu ɗari ma ubiya al'amilu na abin da aka bai wa mai aikin nan duna kulfi ba tare da saba ba zalika fadlan yuti man yasha ladal mamati wa su'ali yahduru nabiyuna lahum wa za muftakharu na'am kuma ga ta farala yace ladal mamati yayin mutuwa lokacin da Allah zai karɓi ransu wasu ali da kuma hakanan yayin in bayan an mutu lokacin da ake fuskantar tambayar nan ta mala'ikokin nan mala'ikun nan guda biyu wato su'alu mun karin wani kirin nan a cikin kabari me zai faruwa ga yan dariƙan shaitan da anu ya haduru nabiyuna lahum annabin mu zai halarta a gare su wa za muftakharu ka san ku wannan abin alfahari ne babbar baiwa ce babba a lokacin da mutum ran shi zai fita ya gama ya kisa sallallahu a haula wala quwwata illa billah kai wannan ai farala ta kai farala a baiwa ta kai baiwa kuma lokacin da mutum yake cikin firgici yake bai san abin da zai bada amsa ba za a nuna wa ya kamar da ya inganta cikin hadisi za a kowa za a nuna mai maki sallallahu alaihi wasallam ce wane ne wannan mutumin to annabi sallallahu zai zo kai ya wakilce ka kai shi ne zai zai bada amsa maimakon ka shi ya zo ijlala saboda kai yasu'uhu ma sa'ahum wa lahum lutfun anil anami qad khassahum ma sa'ahum abinda ya muzanta musu su almajirin shi da ta anhu ya su uhu yana muzanta wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam abinda su ta wato saboda haka a yana hida ma shi da ni amma zalla sallallahu alaihi wasallam shi da ta cewa ka hida ma almajiran ka kasu cuta mu ne shi da ce ya ma'aiki Allah ya kaka zai cuta cuta mu ne ce ai bi izayati ba'dihim ba'dan da cutawa sashen su sashi ko da su kansu suka cuta man sashen su gaba su cuta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da abin da zai muzanta musu yana muzanta wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam abin kiyayewa da lura kai ko da kana ganin abin na bashariya kuna tare da yan uwa wani wa'an su summa kai kokari kai kakka shiga cikin gafala ka san ka ka falaka ka san da wa kake magana ka san da suwa kake mu'amala ka san ka iya yafewa saboda Allah ai maduran da maulam shi samu masarata na ma'aji ibrahim ke yin sarara ta yake cewa cikin rufin adabi yana cewa fa inna zan halka ya lullahi wai halittar nan baki ɗaya ma ka lurawa ai iyalin Allah ne to ka gani in kai ka in ka ɗauki halittar Allah baki ɗaya cewa iyalin Allah ne ai ka san yadda za ka yi mu'amala idan ke cewa kai kanka ai ba ka so ba a cuta ma bawanka ko da ma ba shi ke da gaskiya ba ce dai naka ne wani ya zo cuta mai ba kasu haka ba to in ka sai kai san yanayin da za ka yi mu'amala in ka ɗauki wannan darasi na wancan cikin rusul adabi kana kyauta zama baki dan halittar Allah to barantana wanda suke sun samu wani lubifi wani wata baiwa ta musamman to kuma ka ƙara ganin wannan karamcin cewa su an suna da wani matsiya wajen maki da ba su ko da sun mallaki sai ka ba su uzuri ka kau da kai albarkacin wannan rabo da suke da ma'aiki sana san wala humu lutfun anil anami kar khasahumu kuma tana da wani ludufi tana da wani ludufi wanda kar khasahumu annabi sallallahu alaihi wasallam yake bance su anil anami daga sauran talikai su suna da wani wata alhorma wajen ma'aiki sana ta daban يجيزهم على الصراط دون مين رب الوراء يجيزهم على الصراط دون مين رب الوراء أسرع من طرفة عين من هود خير الناس يشربون وتحت ظل العرش واقفون يجيزهم على الصراط دون مين رب الوراء أي رب الوراء وبنجي ذلك الله يجيزهم زي كي تردسوا على الصراط أبو سرادي duna mainin wato asra'an min darfati ayn mafi sauyi daga kyautawan ido duna mainin wani ba tare da karya ba abin da aka rawaito ne daga ma'aikin sassan yahudi kasan ku a lizamin ya kice ya huce bakin kaza sannan min haudi khairin nasu ya shirabuna sannan ya shirabuna za su zan suna sha min haudi khairin nasi daga dausayin nan daga ƙoraman nan alkausara kenan ta fiyayyen mutane shine annabi sallallahu alaihi wasallam wa ta ta zillal arshi waqifuna kuma za su tsaya za su kasance masu tsayuwa karkashin inwa al'arshi walau ra'at akadirul aqtabi ma a'adda khaliqul wara takarruma li haula'i labakau alaihi wastanqasu ma rakanu ilaihi ya ce wani wani a kafin ruwa a kasafi da manya-manyan kudubai ba wai kowane kudubin ba ba manya-manyan daga cikin kudubai da za su ga walawar ata da za su ga ma a addan halikul wara abinda mahalicin talikai ya yi musu tattali takarruma na girmamawa da darajantawa da baiwa li haƙula'i ga wa'ancan 'yan ɗarikan tijjaniyan na bakau da wayancan manya-manyan kudubban sun yi kuka alayyi akan wannan saboda tsabar gibda wato kwadai a ce na ma a ce mu ne muka samu wannan wastan kasu ma rakanu ilahi kuma sai sun karanta sun ga kankancin abin da suka karkata zuwa garshi na farlawa da aka ba suna ganin su ba kamar su to sai sun ga ashe ba ma ba su komi ba dangance ga abin da aka ba aka bai wancan almajiri shi ne sayar سبعون ألف ملك تذكر مع ذاكرنا من غير شك قد وقع وأجر ذاك كله لمن ذكر وذا لأجل قطبنا الندد الأبر آه سبعون ألف ملك ملائكة دبو سبعين tazkuru za su kasance suna yin zikiri ma zakirina tare da mai zikiri daga cikin min gairi shakkin ba tare da kokanto ba karwaka wannan ya afku wa ajru zaka kuma ladan wayannan a zikirin da za su dukan wannan mala'ikun dubu saba'in kullihi baki ɗayansa liman zakar yana tabbata ga wanda ya zikirin nan daga cikin zakiran namu mana inda zikin tijaniya waza wannan kuma da ajali kutubi na dan dan saboda kutubin mu ne shi tijani da da anhu dan shi ne suka samu wannan annabi wanda yake shi sari'ul khairi ne mai saurin alheri ne mai saukin lamari ne bi al'abari kuma wato ismu tafsirin labar mafi alheri ne kuma shi wanda yawan alheri ne kamar kika ce sun zama mutaratifat wannan kamar da aka tambaya ana hudin farala yan dariƙan nan za su samu kaza za a musu kaza za a musu kaza wani ke tambaya shehu jani ranar tsanin cikin albajin shehu jani ya ce to wai wannan shehu duka za a samu ne saboda darajar salatul fati saboda ga wanda za mu gani salatul fati kin nan tana da romo tana da daraja dan ta ta taro alheri masu dimbin yawa wanda hankali bai sai taro su ba to sai sai madam shi ta ce a bal min ajlina dukan wannan kun same shi ne saboda jin wani mashi ya lada ai ba gaba zana ce ba yana da akwai husa'a akwai hikima sosai na gabatar da wane ne shi ta lada anu kamun a zo a waɗi menene dariƙan abin ta kumsa menene faralan dariƙan saboda in ka san wannan zai ka za ka ƙara fahimta ka ƙara gane menene sirrin da ya sanya aka yi shekara goma sha uku ana ƙoƙarin a shimuɗa tauhidi a garin makka a shekara goma sha uku ana ta yaƙi kawai bisa kan so ake mutane su yarda la ilaha muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan biyawanci abin da ya biyo baya duka na addini nan shekara goma ne kawai katar amma da shine foundation shine bugo shine asali in babu asali to gini ma ba bakin komai yake ba saboda haka a san wane ne maulama shi yani saboda haka aka ɗauki wannan duk lokaci ana bayani duka dai abin da yake faɗuwa aka faɗi. يجالسون سيد الأبرار نبينا في الليل والنهار ونسبة المذكور بالذي انكتم كنسبة النقطة للبحر الخضم جعلنا الإله من ذي الناس بجاه شيخنا أبي العباس آمين sannan yujali suna sayyid al-abrari wannan ita ce wato farala ta goma sha biyu wanda wannan baitoci goma sha biyar suka kumsa suna za su kasance suna zama tare da fiyayyen mutanen kirki wane ne shi nabiya na annabi mu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam fil laili wan nahari dare da rana wa nisbatul mazkuri wannan aka ce dangane na abin da aka ambata lillazin katam ga abin da ya boyu ma'ana in kace abin da ana nihin abin da aka hudi din nan yanzu dangance da abin da ba hudi ba ka nisbatin nuqtati lil bahri da khidam tamkar dugo ne daya in ka danganta shi da kogi wanda ke cikakke mai yalwa me dugo ɗaya na ruwa dangance da kogi wanda ba ka ganin inda kake baka isa ka gaje gaba shi ba ja'alana Allah saboda haka min babu annabi ya da da ce a mun ja'alana Allah min zinnati ka Allah ya samu daga cikin irin waɗannan mutanen bijahi shaykhina abul abbasi dan alhurumar shehin mu abul abbasi shine abul abbas wala shaykh tijani radiyallahu ta'ala anhu amin amin amin wannan ibn al-arab al-sahi radiyallahu anhu yana cikin shi idan sharhin wannan wajen yace wannan sha biyun da aka wadi ya so ya ƙara wa ansu sai ya ga eh to ko kai ya je dai wa'annan dai aka so ai shi ya san wanda ya rubuta wa'annan ya san sauran amma ya tsaya nan wurin kuma malamu duka wannan da ya ce nisba ta abin da aka ambata dangance da abin da ambata ba kamar ga ta ga yadda take duka shi ma ciratawa ne yake daga maganar shi sujani na ta'anu saboda shi a ibn al-arabi sai ya radiyal anhu da ya zo nan wurin sai da ya ce to wannan duka guda goma sha biyu an same su ne in ma daga cikin jawarul ma'ani duka sabon shi da suka faɗi ko daga cikin jawarul ma'ani ne ko ko cikin aljami'i ne jami'i ibn mushri ko ko ridatan ko ko ga sanan dai duka dai ga inda aka samu su kuma a sanin ma zai ko zai yi bayanin kowanne ne dangane shi da maganar da ta zo gare shi kuma haka yi to anan yake cewa yake din irin wani baiti ma da shi yake cewa yana cewa ofis sirri asarun diqaqun latifatun turaqu dimana jaharatan law biha buhna yace ai akwai cikin sirrika wannan bitin ya faɗe shi ne amma da yana faɗi yana cewa inda za mu faɗi sauran da da da kamar da wani abin da bitin ne da ya ai cikin sirri fi sirri asrarun akwai wa'ansu sirrika wanda suke diqaqun masu zurfi latifatun masu kuma sirarai wanda turaku dimana da laubi habuna da mun bayyana ta jaharata da za a zubar da jina nan mu jaharatan a bayyane za a gama kawai jinin mai halitta saboda aka shi kullum sirri sunan shi sirri boyen shi ake abin da ke hudu ake wadi saboda haka shi da ya zo na wurin sai ke ta kwan gaba kan bayan ce in ya so ya faɗa abu zai ce a'a kana ce yana cikin abu da kuma so a faɗi ba to Allah ta ala abin da aka faɗin an faɗi in shi zai na faɗin yace in ya haɗi musu yace sai ce kun ba shi ne na faɗi ba in ya faɗi darajar martaba sai ce amma ba wanda nishi ji bai faɗin ba shi na faɗi ba wanda aka faɗi dai mai faɗuwa ne saura kuma sai Allah ja'ala lal ilahu min zinnasi bi jahi shaykhina ibn Abbas sannan tahzir wannan tsawatarwa ne kamar da shautan la ta'anu ya saba kullun in ya hudi farala ta wuridi to yana wadin wa gargadi karkashi wannan kashan take a'a ga yanda abu yake wa man ra'a dal fadla thumma takala alayhi fa'ilan lima qad huzila يصب غوث العالم التجاني شيخ الشيوخ العارف الرباني فإن ذاك لا يموت إلا بحيل بحلية الشقاء تحلى فإن ذاك لا يموت إلا إذا بحلية الشقاء تحلى يتمر هذا الفضل دون ديك وانا فرلا ثم تكلا سنن كوي اتكالي يا عرب كنا ne itikali ma a yau itikali ma na ya dogara aliyu akan wannan abin da aka faɗa mai nan kawai ya bar aiki fa'ilan ya zama ma yana mai aikata lima ka huzila ga abin da aka haramta kawai mutum ya ce a to tun da ni wani an ce za a gabarta wani manyan zunubi da kana da kenan bari in je yi manyan zunuban mutum da kawai a mutum ya je yana aikata abin da ma ka huzila abin da hakika aka haramta ya zai faru ya subu ga watan alamin tijjani to za a wayi gari Allah wani tsari yana zagin gausi shine shugaban kudubbai al'alami gausi al'alami gausi wato gausi na na duniya a tijjani shine shi tijjani ta anu shekha shuyuki shehin shewannai al'arifar rabbani wanda ke shine masanin Allah na ubangiji ba inda zaka a yayin nan la ya mutu ba zai mutu ba illa iza ta halla illa iza bi ne ta shaka ta halla sai in ta halla ya yi kwalliya da kwalliya ta tsiya ya sa tufafi na tsiyata Allah mana tsari kenan lokacin da mutum ya kafirta kenan unzurhu yace wannan magana ba lahi ita bane ta kana ta ka kawai na gara Muhammad ya unzurhu fi jawahir al-ma'ani fi fayd qutb al-ali al-tijani ومن لمكر ربنا آمن ومن لمكر الله ربنا آمن فذاك بالخسران والطرد قمن وجاء وجاء ذا الوعيد في القرآن أعاذنا الله من الخسران فالأنبياء على علا رتبتهم لم يأمنوا بذاك مكر رب إذ ذاك مكر ربهم أنا بذاك سيعمل إذ ذاك نكو انظروا fi jawahirul ma'ani yace wannan magana ne da ma cewa duk wanda ya koma shan take ya ga ko zai iya aikata komai sai da yana tunda rika tijaniya to ƙarshe ga inda zai zama zai koma ma yana mai adawa da shehu tijjani har ya kai ya saki baki ga janibin shehu tijjani lata anu ƙarshe cika ba da imani ba Allah mara sari wanzu mu cika riba wannan maganin fi jawahir ma'ani a cikin littafin jawahir ma'ani fi faidi kutubil alim tijjani cikin faira ta kutubi masani tijjani ba tijjani wato shi tijjani ta anhu wa man li makari rabbina amin don da ya amince wa makaru na Allah wato tsari irin na ubangiji ce shi shikenan kawai ba an mai komi ba fa za ka bil khusani wa tardi kamin to wannan shine kamin mafi cancanta da tabewa wa tsari da kora wa ja al wa'idu fil qur'ani wannan narko na azaba ya zo a cikin alqur'ani a'adana Allahu min khusrani Allah ya mana tsari daga tabewa daga daga asara inda yake cewa kenan fala ya'manu makarallahi illa alqawmun khasirun ba in ji Allah tabaraka wa ta'ala ce ba wanda ke amincewa makaru na ubangiji sai shi shikenan kawai sai illa alqawmun khasirun sai mutanen da suke da masu asara asararru da mun ya shi shikenan to a to ai asararre kenan baka ji ba a manya-manyan sahabbai cikin al'ummar nan babu kamar daga annabi sallallahu babu kamar sai na abubakar radiyallahu ai sai na abubakar radiyallahu cewa ko da ya ji kawai guda cikin aljanna to ba ya amince ba in ba baki ɗayan shi ya shiga aljannan ba di ba gani ba ba kawai balle kai wani alƙawari ne ba a mai ba shi ne farkon ashar sunu bashara bil janna shi ne ya samu wannan ma'iyya da annabi sallallahu alaihi wasallam izin wani su masu ragarikin nan ga shi shine shine shine abubuwan da ka ɗauka malakin su za ka yi ta faɗi haka gashi amma duk da haka nan ga su ga yakin badarkin yana ciki bai aita ridwani yana nan duk abubuwan da suke sa aljanna yana ciki amma dai bashin ta yake yayi kowa ma yin tsoron Allah Allah ta yayi kowa kama kanshi yayi kowa bin Allah to kai ga ma misali yace fal anbiya ala ularisbati ai annabawa absa ɗaukakan matsayinsu lam ya amanu bizaka to bizaka ma tana shiga a bizaka ba su amince da wannan ba ma'ana da da da, da wai ba su amince bizaka da wannan matsayin nasu ba makara rabbihim ba su amince ma kirci wato afwan makaru na ubangiji ba a bar shi makaru saboda ba ba ba ba danganta wa Allah tabaraka ta'ala kirci makaru na ubangiji su ba su amince ba ba annabin da ya ce shi shi kenan kawai shi da yana annabi ai kawai zai iya wani abu a ai su ne mafi tsoron Allah su ne mafi biyayya ga Allah cikin bayin Allah duk cewa sun yi kowa matsayi sun yi kowa daraja to kenan fata biru ya ulafsar اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح أغلق ونخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله أكرم الأمجاء إلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله